babu ma ja'a fi tasmiyati inda al-wujud wannan babu zai karanta da mu hukuncin faɗan bismillahi a lokacin da mutum zai zai yi alwala hukuncin basmala yayin da mutum zai alwala sabida kulla amrin zibalin ku dan yabda bi hamdillah ko bi bismillah fa huwa abu sai dai hadisin malamai suna yawan yin su duk littafin da za su kawo za ga sun kawo wannan hadisin a ciki musamman a cikin shirwa amma dai hadisi yana da maganganu da dama wajen ingancinsa sai dai kawai su talaka al'umma al'umma sun amshi wannan hadisi sai ke cewa haddasana shi yasa wasu malamai duka sun haɗu a kan shi faɗin bismillahir rahmanir rahim a wajen alwala bai wuce mustahabban alwala ba ko kuma sunnonin alwala sunnan kuma ba sunna ne mu'akkada ba ba sunna ne mai ƙarfi ba saboda hadisan da da aka yi istishari da su a babin karfin su bai kai a yi hujja da su a matsayin abin da yake wajibi a ibada ba da kuma halin aikin manzon Allah ne yau da kullum sai ke cewa haddathana Nasar bin Ali Jahadami Nasaru dan Ali Jahadami yayi mana hadisi wa Bishr bin Ma'az Akadi da Bishr dan Ma'azu wannan yana da cikin al'adar malaman hadisi idan sun yi ruwayan hadisi iri ɗaya wajen malamai guda biyu wanda su malaman guda biyu sun yi ruwaya ne wajen malami guda ɗaya sai su haɗa sanadin ko da misali ɗaya malami sai ya karfafi ɗaya malami din misali anan shi nasaru bin aliyin sika ne ma'amuni sannan kuma malaman nan guda shida duka sun yi ruwaya a hannunsa amma shi bishiru dan ma'azul akadi ba sika bane su duki ne a wajen ruwaya sannan ɗaliban da suke ruwaya a wajensa a cikinsu daga imamu turmizi sai shi imamun nisa'i sai misali ibn maja da abu dawuda da buhari da muslim ba su ruwaya a wajen shi bishir dan mu'azil a gari ba kala su su biyun sun ce haddasana bishir bin mufallalu yanzu muka wuce wannan bishir dan mufallalu a cikin sunanin wancan a cikin hadisin abu dawuda wanda shi bishir bin mufallalu dinnan shi ma duka malamai sun yi ruwaya a wajen shi kamar yadda muka gabatar ibn harmala an abi sifalil marwi daga abi sifalil marwi shi abi sifalil marwi din shi ma makabuli ne ba sika bane imamu tirmizi da ibn maja su kadai suka yi ruwaya a wajensa tare da cewa su duke ne kuma da yawan lokaci kan yi hadari sannan har imamu buhari yana cewa bi hadisi yi nazaru yace ni dai hadisinsa akwai abin duba a ciki yasa Buhari ya rike hadisansa amma bai amshi hadisansa ko guda ɗaya ba an rabbahi bin abdurrahman daga rabbahi dan abdurrahman shi ma rabbahi dan abdurrahman nan matsayin shi matsayin shi abi sikali marwi din shi ma dukkan shi dai makabuli ne ibn abi sufyan bin huwayd bin an jaddatihi an abihi daga kakansa daga babansa kala سمعت رسول الله يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه باب الولاء ga wanda bai ambaci sunan Allah ba sashin malamai suka yi tawilin wannan ma'anar da cewa almuradu biha anniya abinda ake nufi shine niyya saboda innamal a'malu binniyati a wannan hadisin ibn majah da abu dawuda sun rawaito hukuncin hadisin a wajen malamai dai kamar yadda muka sani ko kai da kanka yanzu muka ce me hukunci wannan hadisin tare da faɗan mazajin da muka yi da da matsayinsa a ma'aunin malaman hadisi za ka iya ba hadisin hukunci hadisi ne hasani ba hadisi ne sahihi ba a kala filbabi shi imamu tirmizi ya faɗa ce a cikin babin faɗin bismillah a wajen alwala an ruwaito hadisi daga uwar mumine sai da aisha mun ji ɗaya an ruwaito daga abi sa'id al-khudri an ruwaito daga aba huraira an ruwaito daga sahal bin sa'ad sa'idi an ruwaito daga anas dan malik amma duka wannan hadisin shine yafi karfi shi yasa misali suka wadatu da shi wa kala abu isa kala ahmad bin hanbali abu isa yake cewa ahmad dan hanbali ya ce la a'lamu fi hadhal babi hadisin lahu isnadun jayyid ahmad dan hanbali ya ce ni ban san wani hadisi da ke da nagartaccen sanadi zuwa ga manzon Allah da yake maganan wajibci ko kuma ganin kamatuwan dole mutum sai ya basmala yayin da ya zo alwala shi yasa shi kanshi sabanin su akan niyya din suke cewa ba wai ana bukatar niyyan alwala lokacin da ka zo alwala bane duk da zamu ga mu a masabanmu na malikiya da sauran masabobi suna cewa ana daura dinya ne yayin zuba ruwa a fuska da shine gaban farko na faralin ibadan alwala amma da yawan malamai suna cewa daga lokacin da ka dauki huta zaka kewaya bayi ko kuma daga lokacin da ka dauki huta tun kafin ka zauna ka riga ka ni kayi niyyar alwalan shi da mun kuma niyya ba wai sai ka zo ka ce na wai kaza a baki bane malaman musulunci da yawa ba sa ganin niyya sai ka zo ka furta shi an niyyatu hiya qasdun fil qalbi kudurci abu a cikin zuciya shine niyya shine malaman musulunci da yawa suke akai sai yake cewa kala ishaqa imamu tirmidhi ya sake cewa ishaqa dan rahawiya ya ce in taraka tasmiyata amidan a adal wudu'a to fa shi kaga ya ma tsananta duk wanda ya bar basmala a alwala da gangar alwalan ba ta yi ba in ji abu ishaqa bin rahawiya shi ma malami ne daga cikin manyan malamai mai mazhaba nashi mai zaman kansa sai ke cewa wa in kana nafiyan aw muta'awwilan azza'u amma in ya mance ne ba laifi yayi ko kuma yana tawili sai ke cewa kala muhammad bin isma'ila tirmidhi ya ce amma imam al-bukhari ya ce a hasan shay'un fi hadha al-babi hadisu rabbahu bin abdurrahman ya ce hadisin da nake ganin ya dan fi dama dama a yi istishari da shi shine hadisin rabbahu dan abdurrahman shine wannan hadisin da yanzu muka karanta din nan inji imam al-bukhari sai yake cewa wa kala abu isa to sannan shi kuma bayan ya koro maganar su shi kuma zai magana sai yake cewa kala abu isa wa rabbahu bin abdurrahman an jaddati an abihi wa abuha sa'id bin zaid bin amr bin nufayl kakan nata da take cewa daga kakan shine sa'id bin zaid bin amr bin nufayl dan uwa wane ne sa'id bin amr bin nufayl sa'id bin amr bin nufayl ba wanda ya san shi ba a bita kenan ko ba a nazari ko ba a bibiyan karatu kenan ba wanda ya san sai ibn zaid subhanallah ɗaya daga cikin asharatul mubashirin bil janna sannan kakan shi amru dan nufail din shine wanda aka yi manzon Allah tambayar sa mun zo karatun bahari wani lokaci ina jin a gida ne mun yi tahlilin wane ne wannan mutumi shine wanda kuma mun zo mu amu wadda mun yi magana shine wanda aka tambayi manzon Allah dangane da amru dan nufail me zai ce dangane da amur dan nufai yana cikin mutanen da tun a zamanin farko a quraish shi bai bauta ma gunki ba sun kyamaci addinin mutanen shi suka fita da su da wancan dan annin sai da khadija waraka ta dan naufal suka fita neman addinin gaskiya ya riski zamanin manzon Allah shi amur dan nufai har mun karanta a cikin tarjaman jikan nasa ya riski zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma bai kai mu annabi ya fara kira bai koma ga Allah har aka yi ma annabi tambaya ne za ka ce dangane shi sai ke cewa yi ba asu ummatan kanitan za a tashe shi ranar kiyama ne shi kaɗai a matsayin al'umma ne zaman kai kuma shi ba ɗan wuta ba ne musulmi ne ɗan aljanna shine misali amur ɗan nufair shine kakan sa'idu bin zaidin dinnan wanda yana cikin asharatul mubashirin bil janna wa abu wa abu sifalil marwi shi abu sufan marwi din nan ismuhu sumamata bin husaini sunan shi ne sumamata dan dan husaini inji shi imamu tirmidhi amma shi ma nan ya tsallake mutum ɗaya daga cikin kakansa saboda ya kawo ne saboda an fi jingina shi zuwa ga kakan nashi amma asalin sunanta sumama ne bin wa'il bin husaini sumama dan wa'il dan husaini wa rabbahu bin abdurrahman shi kuma rabbahu dan abdurrahman da ke cikin hadisi wadda har imam al-bari yake cewa hadisu a hasan shay'un fil babi huwa abubakar shine abubakar bin kuwai ibn minhum man rawa hadha al-hadis daga cikin su akwai wanda ya rawaito wannan hadisin faqala an abi bakar bin kuwai ibn fa nasabahu ila jaddihi ya jingina shi zuwa ga kakansa حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن إيال عن أبي سفال المروي عن رباه بن عبد الرحمن عن أبي سفيان بن هويب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي مثله لقى النبي كتن كتن وانا حديث باب ما جاء في المنملة والاستنشاق wannan babin zai mana magana akan kuskura baki da shaka ruwa menene hukuncin su saboda akwai ko a wajen malaman hadisi suna sabani akwai malaman da suna ibra da yanayin siyakin hadisin da umarninsa suna ganin kaman wajibi ne daga cikin wajiban alwala amma ijma'in malamai suna ganin waɗannan amarin duka ba abin da ya kai shi matsayin wajibi daga cikin wajiban alwala saboda su sun lura da siyakin abin da annabi ya faɗa amma sai suka ce ai hadisin manzon Allah mufassarin hadisi ne na wancan ayan da Allah madaukakin sarki ke cewa idza kuntum ila salati fagasulu wujuhakum dan haka ababen da Qur'ani ya lissafo su da faɗa su ne gaɓuɓɓan da suke wajibai a alwala to da haka wanda ba shi a cikin waɗannan gaɓuɓɓan to zai iya kasancewa zai shiga cikin sunna ne والله تعالى أعلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد وجرير بن منصور جرير بن منصور شيما من gabatar da magana akai shi yanzu ba shi ma amma Qutayba dan Sa'idu da Hammad dan Zaid wannan ma'arufai ne sukoki ne ma'amunai an Hilal bin Yasab an Salamata bin Qais qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a fantasif dissan da kai alwala ka tabbatar ma ka shaƙa ruwa wa idan ta jamara fa autir idan za ka yi sarkin goge to ka tabbata ka yi shi mara sai ka ga wannan sai wasu shi yasa wasu ka fahimci cewa shi amari din nan na hukunta cewa wajibi ne dan a wajen malaman usul idza ja al-amru annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bi ghairi qarina yahkumuna alayhi bi annahu wajib idan amari ya zo daga wajen manzo Allah ba tare da karina ba akwai sashin malamai da suna tafiya akan wajibi ne wannan amari wannan hadisi Imam Bukhari ya ruwaita Nasa'i da Ibn Majah sun ruwaita kana wa tilbadi an Usman wannan hadisin da wannan ma'ana an ruwaito shi daga wajen Sayyidina Usman dan Affan a wa Laqid ibn Sabira an ruwaito shi daga Laqid dan Sabira wa Ibn Abbas da Ibn Abbas wa Miqdam bin Ma'adiya Kariba an ruwaito daga Miqdam dan Ma'adiya Kariba wa Wa'il bin Hujr wa Abi Hurairah kaga sai jeran karkare da wa'ili dan hujur da aba hore da daman kusan musuluntan su bai da tazara sosai duk suna cikin sabon da suka musulunta a karshe karshen rayuwar manzo Allah kala abu isa abu isa tirmizi yake cewa hadisu salamat bin kaisan hadisun hasanun sahihu hadisi ne hasani ingantacce wa talafa ahli ilmi fi man taraka al-malmalati wal istinshaq amma malamai sun yi sabani ba wanda ya bar kuskuren baki da shakarwa malamai sun yi sabani ga wanda ya bar kuskuren baki da shakarwa mu a mazhaban mu na maliki abin da suke faɗa idan mutum ya bar su yayi sallah ba zai mai da sallah dan barin su amma kuma zai zai sake maimaita shi ko kuma suna cewa misali idan bai riga yayi alwalan ba ba za ka dawo dan su a ce sai ka dawo ka dauke su ba in ka gama alwalan kawai ka yi su shikenan za ka ci gaba ne ba za ka dawo baya ba sabanin wanke fuska da makamantansu sai ke cewa faqala da'ifatin minhu wasu jama'a daga cikin sun ce iza tarakahu ma fil wulu'i hatta salla a adar salat wasu ka ce daga cikin malamai idan mutum ya bar su a alwalaye sallah zai mai da sallah ka kaman wancan magan da muka wuta na wanda ya bar basmala yayi alwala kaga shi ma in ji isa ga dan rahawai yace alwalan shi bai ba to shi ma daga malamai akwai wanda suka ce in mutum ya bar kuskuren baki da shakarwa amma nan malamai da suka awwala sai suka ce yana nufin wanda suka bar shi da ganga warau zalika fil wudu'i wal janabati sawa'un suka ga cewa da barin barin kuskura baki da shakarwa a cikin alwala da janaba duk ɗaya ne wa bihi yaqulu ibnu abi layla daga masu wannan fatawa din shine akwai ibnu abi layla shine abdurrahman bin abi layla wa abdullahi bin mubarak da abdullahi dan mubarak wa ahmad da ahmad dan hanbali wa ishaqa wa qala ahmad al-isin shagu awkad min al-malmalai ahmad dan hanbali sai yake cewa shakarwa a hanci ya fi kuskuren baki karfi kaga ya amfani da mujarradin wannan ruwa ne saboda ya zo da sigar amari kuma mun magana kan ya amari ke daga wajen manzo Allah jigere karina kamar yadda suka faɗa kala abu isa amma abu isa yana cewa wa kala da'ifatun min ahlil ilmi sashin malamai su kuma suna cewa yidu fil janaba in a wankan janaba ne zai maida wala ya idu fil wudu'i amma ba zai maida a alwala ba ko kuwa kaulu sufyan sauri shine fatawan sufyan sauri wa ba'alu ahalin kufa da sashin mutanen kufa ma'ana almajiran kila abu hanifa kenan wa qala da'ifatun wasu jama'a suka ce la ya'idu fil wudu'i ba zai mayar a cikin alwala ba wala fil janabati ba zai mayar a cikin janaba ba la'annahu ma sunnatun minan nabi dan su waɗannan sunnoni ne daga manzon Allah fala tajibu al-i'adatu ala man taraku ma fil wudu'i wala fil janaba babu ramawa ga wanda ya bar su ko a wankan janaba ko a alwala wa huwa qawli malik wa shafi'i shine fahimta imam malik da imam shafi'i fi akhirati shi ma shafi'i a fatawansa na karshen rayuwa ne amma da farkon rayuwa ya tafi akan cewa mutum shi ma sai ya rama da karshe hujjan malik ya fi masa inganci sai sauka daga nashi ya koma hujjan da malik yake akai alhamdulillah